wato muna dai cikin kitabu siyam mun tsaya ƙarshen babi na babi na 28 babin da ke bayani dangane da kafara ta azumin ramadan wanda mun wuce da cewa ita kafara na kasancewa akan abu daya daya shine mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin yini na ramadan ma'ana mutumin da ya sadu da iyalinsa da gangan a yini wanda yake na ramadan to wannan iya abin da yake kan shi shine ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku kuma ɗaya bayan ɗaya alar tartib kenan a farko shine idan yana da bawa wanda zai yanta ko kudin sayan bawa to dole ne ya sayi bawa ya yanta idan ba shi da bawa ba shi da kudinsa sai ya dawo mataki na biyu shine yin azumin wata biyu a jere idan ba zai iya yin azumin wata biyu a jere to sai ya dawo mataki na uku shine ciyar miskini sittin. kamar yadda wannan sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi na hallaka manzo Allah ya ce masa me aka yi ya ce ai na abka ma iyali na a cikin wannan yini na ramadan ba wata mantuwa bane ba da gangam manzo Allah ya ce masa kana da damar da zaka yanta bawa ya ce ina ya rasulullah manzo Allah ya ce masa kana da damar da zaka yi azumin wata biyu a jere ya ce ko daya za Allah ya ce masa kana da damar da za ka ciyar da miskini sittin ya ce a za Allah ya ce masa to koma zauna zuwa jimawa sai aka zo da wani katon sanho cike da dabino a nan majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo manzan Allah sai ya ce masa ɗauki kai sadaka da shi ma'ana je kaka ciyar da miskini sai ya ce ala afkara mini ya rasulallahi wanda fi ni talauci zan dauka in ba ya ce ya rasulallahi wallahi abinda nake faɗa maka ya ce tun daga gabacin madina har zuwa yammacinta a iyarin jayin zatona ya ce ban san da wasu masu gida matalauta sama da gidana maza Allah ya ce masa to je ka ciyar da iyalinka wannan hadisi shine dalili na wanda malaman suka tafi akan cewa abuka ma iyali da ganganci shi kadai ne abin da ke wajauta kafara ga mai azumi shi ma in a cikin watan ramadan ne don haka waɗancan malamai su kiyasi suka yi suka ce mutumin da ya ci ko ya sha da gangan shi ma kafara zai yi sai ya yi azumi 61 an gane ko wannan babu wani dalili tabbatacce akan haka bayani ya riga ya gabata duk mutumin da ya ci ko ya sha da gangam a cikin yini na ramadan iya abin da yake kan shi shine kyautata tuba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kafara ta yi kadan ta kankare masa wannan zunubi an gane ko ta yi kadan ta kankare masa wannan zunubi na ci ko sha da gangan a cikin watan ramadan don haka wannan kuma nassi ne a bayyana wanda ya auka ma iyalin shi da gangam shine kawai iya wanda zai kafara don haka hatta da maganar malamai na malikiya da suka ce duk mutumin da ya yi wasa a cikin watan ramadan don shawa in har mani ya fita daga jikin shi suka ce sai ya yi kafara azumi 61 ita ma shi ma wannan kauli ne marju ba magana kafara mutumin da da gangan yana wasa ko shahawa da iyalinsa mani ya fito alhali a cikin watan na ramadan a cikin wata na ramadan iya abin da yake kan shi ramuwar azumi daya an gane ko iya abin da yake kan shi zai rama azumi ɗaya zai rama idan kwamani bai fita ba sai maziyi ya fita wanda shi maziyi wani ruwa ne fari mai yauki wanda yake fita a lokacin da mutum ya yi shawar mace to shi kuma wannan ba ramuwar azumi a kan shi a magana mafi inganci sabani ga malikiya cewa suka yi in maziyi ya fita sai ka rama azumi amma in har mani ya fita cewa suka yi sai ka yi kafara yau za mu tashi babi na 29 قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في السواك للصائم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin aswaki ga mai azumi na halaccin yin asuwaki ga mai azumi قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي رحمه الله بالسواك بأسا أول النهار ولا آخرة وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار wato abdullahi ibn amir ibn rabi'a ya rawaito wannan hadisi daga mahaifinsa amir ibn rabi'a allah ikara masa yadda ke cewa na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi abinda ya wuce a kididdiga ma'ana ba su ɗaya ba su ɗaya ba abin ya ma wuce na lissafa ya ce ya tasawwaku wa huwa sa'im na aswaki alhalin yana azumi shi wannan sahabi yake cewa ya wuce a lissafa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi halin yana azumi manzon Allah na aswaki wanda a takaice wannan dalili ne wanda ke nuna mana halaccin yin aswaki ga mai azumi tare da cewa shi aswaki sunna ce wadda take mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa akwai lokata wanda yin aswaki yake karfafa wanda duka bayani ya gabata a cikin darasinmu na bulugul maram kasancewar yayyen lokaci dai lokacin da mutum zai yi arwalla domin yin asuwaki sunna ce mai karfi ga mai arwalla da lokacin da mutum zai karanta alkur'ani da lokacin da mutum zai yi addu'a da lokacin da mutum ya tashi daga bacci to waɗannan duk lokata ne wanda ake buƙatar mumini wato ya nace dangane da yin asuwaki to don haka a nan shi kuma sai yake nuna mana ina ga mai azumi to shine wannan sahabi yake cewa ba su ɗe ba su bi ba ya wuce a lissafa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aswaki alhali kuma yana azumi illa kasancewar hadisin bai inganta ba hadisi ne ba'ifi kamar yadda malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha Allah ikara mata yadda wanda hadisin zai iya zama wato a ƙarƙashinsa. zai iya zama a ƙarƙashin baban shi ne malam yake cewa hadisin amir ibn rabi'a wato hadisi ne kyaukyawa illa kasancewar hadisin bai inganta ba saboda kasancewar asim ibn ubaidillah marwaici ne wanda malamai sun ba a fashi ma'ana matsayin shi ba'ifi ne shine illa a cikin hadisin malam yake cewa wal amalu ala hadha inda ahlil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai ma'ana akan haka suka tabbata la yarawna bistiwaki lis-sa'imi ba'sa ba sa ganin laifi dangane da yin aswaki ga mai azumi an gane ko kenan a wajen yin aswaki gaba ɗayan su malamai sun yi ittifaki ba laifi dangane da yin aswaki ga mai azumi sai dai dan wani sabani shine malam yace illa anna ba'aba ahlil ilmi kari husiwa ka lisfa'imi bil udir radab wato sai dai wasu daga cikin malamai sun karhanta yin aswaki ga mai azumi da danyen icci ma'ana ba za ka samu danyen iccen aswaki ka yari wato aswaki da shi me yasa suka ce ai domin kasancewar yana da ɗanɗano magabatan kwarai irin su Muhammad ibn Sirin sai yake ba su amsa yake cewa yace ai ruwa ma dandano gare shi in har kun ce danyen icce idan mutum ya yi asuwaki da shi zai samu dandano a bakin shi to ruwa ma yana da dandano menene bambanci don haka kasancewar ba bambanci tsakanin wanda yake danyen icce da wanda yake ba danye ba domin kasancewar abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda hadisi ya inganta yake cewa ba laifi dangane da yin asuwaki ga mai azumi da danyen icce ko bushashe gaba ɗayansu duk ɗaya ne sai ce wa karihu lahu siwaka akhiran nahar kuma sun karhanta yin aswaki ga mai azumi a ƙarshen yini ma'ana daga safi zuwa azhar zaka iya yi amma bayan azhar yamma ta yi to malamai sun karhanta yin aswaki wato ga mai azumi menene illa suka ce anan saboda kasancewar duk lokacin da mutum yake azumi akwai wani wari wanda yake fita daga bakinsa suka ce wannan wari wato bai dace ba a ce ya gusar da shi me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa la khulufu famis sa'im adiyabu inda Allah ta'ala min rihil misk warin bakin mai azumi ya fi turaren ya fi wato ƙanshin almuski soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana ya fi turaren almuski ƙanshi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala malamai suka ce a kun kuskure wannan ai warin da yake fita daga bakin mai azumi ba a bakin nashi beki warin asali yana fitowa ne daga cikin uwar hanji me yasa saboda duk lokacin da mutum ya wuni bai ci abinci ba to kasancewar yunwa tana sanya wannan wari ya ringa fitowa inda zaka shekara kana yin aswaki wannan wari ba zai fushe ba iya abin da yake gusar da wannan wari sai lokacin da kai bude baki ka ci abinci an gane ku kenan dan haka karhanta cewa mai azumi ba zai yi asuwaki da yamma wannan magana ita ma sai ka maida ta gefe ba bambanci dangane da yin asuwaki wato da farar safiya ko kuma har zuwa kusa da shan ruwa wannan duka ba laifi mai azumi zai iya yin asuwaki a tsawon yininsa tare da cewa malamai suka ce ga hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu ba dan kada na tsananta ma al'umma ta manzon Allah yace da na umarce su da yin aswaki tare da dukkan arwalla a duk lokacin da zaka yi arwalla manzon Allah yace da na tilasa maka cewa sai kai aswaki to kenan anan idan mutum zai alwala ta la'asar ko ta magariba sai ya ce kare ya aswaki domin yana azumi don haka dai anan shine ce wa karihu lahu siwaka akiran nahari sun karhanta yin aswaki ga mai azumi a ƙarshen yini ma'ana da yamma sai ce walam yara shafi'i bisiwaki ba'san awwalan nahari wala akhirahu al-imam shafi'i Allah ya likansa baya ganin laifi dangane da yin asuwaki ga mai azumi a farkon yini ko sa wannan kuma ita ce magana tabbatacciya wadda take da rinjaye wa kariha ahmad wa ishaq siwaka akhiran nahar al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim sune suka karhanta yin asuwaki ga mai azumi karshen yini ma'ana da yamma illa kasancewar duk dalilan da suka kafa hujja da su ba dai wanda zai iya zama hujja a nan a takaice baban abin da yake nuna mana kenan mai azumi yana da halaccin yin asuwaki sawa'an da ɗanyen ice ko bushashe a farkon yini ko kuma sa duka wannan ba laifi ko yana da ɗaci an gane ko ko mun ɗacinsa za ka iya yi saboda shi ai kasancewar ɗanɗanan komai yana da ɗanɗano ɗin ma ka samu zaƙi ko ka samu ɗaci ko kuma ka samu gauri ko kuma ka samu zaƙi da sauransu ko ma wani iri ne za ka iya yi da shi yanzu idan ka ɗauki icen asuwaki yaji gare shi kuma sannan yana da ɗauri da sauransu babu ma ja a fil kuhulili sa'in wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da halaccin yin wato sanya kwalli ga mai azumi ko kuma babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin sanya kwalli ga mai azumi قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عدية قال حدثنا أبو آتك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ishtakata aini afa aktahilu wa ana sa'im qala na'am qala wa fil babi an abi rafi qala abu isa حديث أنس رضي الله عنه حديث ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو آتكة يضعف واختلف أهل العلم في الكهل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في الكهل للصائم وهو قول الشافعي wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ishtakat aini yace ya rasulullahi idanuna ciwo suke an gane ko wannan ishtakat kenan ma'akuzin ne mina shikaya wa laysa mina shakwa idan aka ce ashakwa kai karan cewa an maka laifi a shikaya kuma shine kai karan wato kukan rashin lafiya shine yace ishtaka ya yace ya rasulullahi idanuna ba su da lafiya ma'ana a takaici ciwon ido nake a ba aktahiru wa ana sa'im yace ya rasulullahi zan iya sanya kwalli alhali ina azumi qala na manzon Allah yace masa kwarai ba laifi zaka iya sanya kwalli a takaice kenan wannan hadisi inda ya inganta me yake nuna mana kenan nasi ne a bayyana dangane da halaccin sanya kwalli ga mai azumi illa kasancewar hadisin bai inganta ba domin illa shi shine wannan marwaici abu atika kamar yadda a nan mimalin ya ce wa abu atika yuba'af wato wannan marwaici abu atika shine darif ibn sulaiman wato wannan matsayinsa a wajen malamai munkarul hadisi ne saboda duka malamai sun raunana shi an gane ku kenan marwaci ne wanda yake matruk shi kuma duk lokacin da marwaci in ya zamanto malamai sun raunana shi kenan munkarul hadisi ne ma'ana hadisin shi hadisi ne wanda yake ga'ifi baya halatta a kafa hujja da shi shine malam anan yake cewa da ya ce wafil babi an abi rafi a wannan babi akwai hadisi daga abu rafi wanda zai iya zama a gurbinsa sai malam yake cewa hadisin anas hadisi laisa isnaduhu bil qawi ma'ana danganan shi ba mai karfi bane a takaice hadisi ne bai kenan lafazin da yace laisa isnaduhu bil qawi daidai yake da kace haza hadisin bayyifun sai yace wala yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi hadha al babi shay'un a wannan babi ta maganar sanya kwalli ga mai azumi ko rashin sanya shi yace babu hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daya don haka yace wa Abu Atika yuba Abu Atika malaman hadisi sun raunana shi sai yace wa ikhtalafa ahlul ilmi fil kuhli lis-sa'im malamai sun yi sabani dangane da halaccin sanya kwalli ga mai azumi fa karihahu ba'dhum wasu malamai sun karhanta suna ganin bai dace ba wanda suke kan wannan magana shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi da Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani da Ishaq ibn Ibrahim gaba ɗayan su sun karhanta sanya kulli ga mai azumi wa rakhasa ba'd ahli al-ilmi fil kulli lis-sa'im wasu kwa daga cikin malamai sun yi rangwame ba laifi mai azumi zai iya sanya kwalli wa huwa qawlu shafi'i wannan fada ce ta al-imam shafi'i kuma fada ce ta malaman hanafiya wannan fada kuma ita ce fada wadda take mafi rinjaye tabbatacciya dan babu dalilin da ya haramta ma mai azumi sanya kwalli kuma sanya kwalli kwalli ba za a ɗauke shi ba a matsayin ci ko sha ko da za ka ji shi a makogoranka ba a kiran ci ko sha domin ba zai maka maganin yunwa ba zai maka maganin gishirwa shi kuma iya abin da aka haramta ma mai azumi duk abin da zai tsaya masa matsayin ci ko kuma matsayin sha wannan shine haramun an gane ko amma irin su sanya kwalli irin su sanya maganin ciwon ido irin su sanya maganin ciwon kunne irin su allura da irin su misali magani na shakawa na mura wannan duka mai azumi zai iya amfani da su domin babu ɗaya daga cikinsu da zai tsaya matsayin ci ko matsayin sha an gane ko hatta da allura za a iya masa in dai ba siran ba ce domin ita siran tana tsayawa matsayin abinci tana tsayawa matsayin abin sha babu ma ja a fil qiblati lis-sa'im wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sumbantar iyali ga mai azumi ma'ana ba laifi mai azumi zai iya sumbantar iyalinsa قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني أنهما قال حدثنا أبو الأهوص عن زياد بن إلاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في شهر الصوم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنكس الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي wato aisha Allah ikara mata yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wata na azumi kuma yana sumbantar iyalinsa wani wata ne watan azumi shine watan ramadan kamar yadda yake cikin wato riwaya ta al'imamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yukabbilu fi ramadan wa huwa sa'im a cikin watan ramadan manzon Allah ya kasance yana sumbantar iyalinsa kuma alhali yana azumi kenan hadisin wannan dalili ne a bayyana dangane da halaccin mai azumi zai iya sumbantar iyalinsa al'imamu turmizi yake cewa hadisin aisha hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukhari da muslim malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga umar allah ya kara masa yadda wanda hadisin zai iya zama a gurbin kamar yadda hadisin yake cikin sunani abi daud umar allah ikara masa yadda ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi a yau fa na aikata wani babban al'amari manzon allah ya ce me aka yi umar ya ce ya rasulallahi na sumbanci iyalina alhali ina azumi manzon allah sai masa kiyasi ya ce masa umar ba ni labarin da ka kurkure baki da ruwa menene matsayin azuminka alhali kana azumi idan ka kurkure baki da ruwa umar ya ce la ba sa bi zalika ai ba laifi game da haka manzon Allah ya ce to ta mi akan mi zaka tada hankalinka dan ka sumbanci iyalinka kenan sumbantar iyali da kurkure baki ga mai azumi duk ɗaya ne ba su da wani bambanci tare da cewa hadisin shi bai inganta ba shi wannan na umar an gane ko illa kasancewar wannan hadisi wanda malam ya zo da shi a baban dalili ne a bayyana ya halatta mai azumi ya sumbanci matar shi da hadisi shine malam ya ishara ya ce da hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta rawaito cewa manzon Allah yana sumbantar iyalinsa alhali yana azumi hakanan abu sa'id hakanan ummu salama Allah ya kara mata yadda ita ma ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar iyalinsa a lokacin yana azumi don haka wata rana agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Umar ibn Abi Salama kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim shine yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi a yi ƙabilu sa'im shin mai azumi zai iya sumbantar iyalinsa? wanzan Allah ya ce masa salhazihi tambayin wannan mahaifiyar shi kenan ummu salama an gane ko a lokacin nan shi umar ya tambayi ummu salama mahaifiyar shi sai ta bashi labarin kwarai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa manzon Allah yana dauke na wuni yake take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi kuma yana sumbantar iyalinsa ma'ana alhali yana azumi sai shi Umar ya wayo ya ce to ya rasulullahi kai Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka da abin da ya jinkiri mu da kai ai ba ɗaya bane ba manzan Allah sai yake cewa ku san da cewa wallahi ni ne mafi tsoron Allahn ku kuma ni ne mafi tsara dokokinsa an gane lalle na fi ku tsoron Allah na fi ku tsara dokokinsa amma kasancewar a nan ai ba yana nuna cewa kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu malamai suka tafi cewa sumbantar iyali a halin mutum yana azumi wannan ya keɓanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dalilin da ya nuna cewa ya keɓanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka shine a nan malam yake cewa malamai sun yi saɓani tun daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu su dangane da hukuncin sumbantar iyali ga mai azumi farakasa ba'adu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fil qiblati lishaykh wasu daga cikin sahabbai sun yi rangwame ba laifi idan dattijo ne zai iya sumbantar iyalinsa me yasa saboda shi dattijo yana da karancin shahawa walam yurakhisu lishab amma saurayi matashi maji karfi shi basu masa ba rangwamen ya sumbanci iyalinsa me yasa shine yace makafata Allah ya salama lahu saumu dan kar aje azumin sa ya kasa kubuta dangane da abin da zai bata shi kenan don haka suna tsoron kar aje daga sumbanta a wuce iyaka don haka suka karhanta saurayi ba zai sumbanci iyalinsa an kyamace haka an gane amma idan dattijo ne to wannan sun yi rangwame wal mubasharatu indahum ashad hada jiki da iyali to shine mafi tsanani a wajen su kamar yadda malam yayi babi na musamman bayani zai zo nan gaba sai yace wa qala ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai sai suka ce alqublatu tunqisu al-ajra wato sumbantar iyali ga mai azumi wato na tauye masa lada me yasa saboda ubangiji ta'ala a hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hakaito da ubangiji ta'ala yake cewa dukkan aikin da dan adam ya aikata kyaukyawa ubangiji ta'ala ya ce a wajena ya cancanci alinka masa ladan su goma sai dai azumi ubangiji ta'ala ya ce nawa ne ni zan sakauta ma mai azumi da shi shine ubangiji ta'ala sai yake cewa ya da'u da'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali au kama qala ubangiji ta'ala ya ce domin bawa na yana barin cinsa da shansa da shahawar shi saboda ni kaga ita kuma sun ba anan galibi an yi ne shahawa ce to don haka suka ce sumbantar iyali ga mai azumi na tauye masa lada wala tufdir sa'im amma ba ta karya masa azumi wala tufdiru sa'ima ba ta karya azumin mai azumi wara'au anna lis-sa'imi idza malaka nafsahu an yuqabbil suna ganin cewa shi mai azumi in dai zai iya mallakar zuciyarsa abin ya tsaya ga sun ba kawai suka ce ba laifi in dattijo ne ko matashi ne duka ba laifi in dai ya san kanshi zai iya mallakar kanshi wara'au sun yi kudirin cewa anna lis-sa'imi idza malaka nafsahu an yuqabbil mai azumi in dai zai iya mallakar kanshi to ba laifi zai iya sumbantar iyalin shi wa idza lam ya'man ala nafsihi amma idan bai amince ma kansa ma'ana zai iya ketare iyaka suka ce tarakal qubla to sai ya daina wannan sun ba li yaslama lahu sawmuhu dan azumin sa ya kubuta dangane da abin da zai bata shi wa huwa qawlu qawlu sufyan ath-thawri wa shafi'i wannan fada kwa fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da shi da al-Imam Shafi'i wannan fada kuma ita ce fada mai rinjaye dan haka mutum sai ya binciki kansa in ya ga zai iya mallakar zuciyarsa to anan ba laifi sawa'an dattijo ne ko kuma matashi ne zai iya sumbantar iyalin shi amma idan ya san zai wuce iyaka to kuma wannan baya halatta me yasa wannan kenan an karhanta me yasa dan kar aje ya bata azumin sa babu ma ja a fi mubasharati sa'in wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin hada jiki da iyali al-mubashara shine wato hada jiki an gane ko ma'kuzun ne min al-bashara idan aka ce al-bashara wato fata ta dan adam kenan me yasa saboda ba ta da gashi duk fatar ba ta da gashi ita ce ake kiranta da bashara don haka in aka ce almubashara kenan hada fatin jiki shine ya ce ma ja a fi mubashara tisfahi ma'ana babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin hada jiki da iyali ga mai azumi قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكي هو ابن الجراء الرؤاسي الكوفي قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هو عبد الله بن عمرو السبيعي عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن علقمة هو ابن قيس النخعي والأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو ميسرة اسمه أمر بن شرحبيل ومعنى لإربه أي لنفسه wato aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yubashiruni wato yana runguma ta ma'ana yana hada jikina da nashi wa huwa sa'im alhali yana azumi an gane ku wannan gaba kenan dalili ne a bayyana cewa halaccin mai azumi zai iya hada jiki da iyalinsa kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma bai keɓanta da shi ba aisha ta ce wa kana amlakakum li irabi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fi ku mallakar wato bukatar shi an gane ko kasancewar anan in ma ka ce li arabi ko kuma ka ce li irabi ko li irbi idan aka ce arabun wato ita ce bukata amma idan aka ce irbun anan ma'ana biyu yake dauka in ma ya dauki ma'anar gaba daga cikin gababuwa na jiki kuma tare da cewa irbun yana daukan ma'anar wato ita ce bukata an gane ku kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa awi tabi'i na gairi ulil irba kenan idan aka ce irbun wato gaba ta jiki kuma sannan yana daukan ma'anar bukata amma idan aka ce arabun kama hamza kin wasali sama kama ra'un kin wasali sama to wannan ma'ana ɗaya ke ɗauka ita ce bukata tare da cewa dukkan waɗannan riwaya biyu ta zo illa kasancewar wasu daga cikin malamai sun rinja yadda kinan riwaya li arabi ma'ana ga bukatarsa menene bukata a nan kenan shine saduwa da iyali wa kana amlakakum li arabi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi ku mallakar bukatar shi ma'ana bayan da za a yi wuce iyaka ko kuma ka ce li irbi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ku mallakar gabar jikinsa ma'ana abin da take nihi a nan gabansa to don haka kasancewar a nan kenan mutum ya tsaya ya binciki kansa in ya san hada jiki da iyalinsa da sumbanta da zai ma iyalinsa ba zai kai shi ba zuwa ketare iyaka to wannan ba laifi yakan iya yi kamar yadda shi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka a nan aisha hannunka mai sanda ne take ma mumine cewa su yi taka tsantsan kenan mutum ya tsaya ya binciki kansa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya kasance yana hada jiki da ni alhali yana azumi sai ta ce amma wa kana amlakakum li irbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ku mallakar bukatar shi ma'ana bayan da za a yi wuce iyaka kenan anan in ɗayan ku ya san zai iya mallakar bukatar shi to ba laifi yakan iya yi wanda ya san zai iya ketare iyaka to wannan bai ya dacewa hadisi na biyu Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im manzon Allah ya kasance yana sumbantar iyalinsa kuma yana hada jiki da su alhalin yana azumi kenan wa yake sumbanta ita wa yake hada jiki ita kuma kamar yadda ba ita ba kadai hatta da hadisin kenan ummu salama wancan ya gabata ishara ta gabata akan shi wa kana amlakakum li irbi tace kuma yafi ku mallakar bukatarsa al-imam tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wannan marwaici abu maisara malam yace sunan shi amr bin shurahbi sai ce wa ma'ana li irbihi ai li nafsi ma'ana yafi ku mallakar kansa kenan ba zai wuce iyaka ba nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك